Ramma shi ma bai fito ba yau. Ramma sarki kwana da ba shi da sauka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu da littafin hulkul mu'min da littafin da muke koyon halaye na gari waɗanda ke kwaɗe ta zamani da sakantuwa da su domin kamalar imani wato musulunci da imanin baki ɗaya wanda wannan shine cikar ni'ima ga bawa a cikin musuluncinsa ya cika ya inganta Allah ya zata da mu mana na cikin bayani akan alkana'a wato dangana da kuma gamsuwa da baiwar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bawansa a cikin wato arziki da rabo a cikin al'amarin rayuwa an da yi bayani da yawa akan wannan za mu tashi ne tsakiyar shafi na 272 na nemo ya ce walillahi daro ƙaunin ƙa'ir madalla da faɗar mai faɗa don suka ce walillahi daro fulan wato madalla da abin da mai faɗa ya faɗa faɗarsa ta ƙayatar kenan da yake cewa لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين لا تخضعن wato kada ka kuskura ka ƙasƙantar da kanka ka rusuna ka ƙasƙantar da kanka ala ɗama'in wato saboda kwaɗayi da tsammani da makalukin ga wani abin halitta kada ka kaskantar da kanka ga wani saboda kawai kwaɗayi ka tuna kai musulmi ne kai mumini ne kafin nan ma dai kai mutum ne halittar da Allah ya karrama to kada ka wulaƙanta kanka saboda kwaɗayi a wurin wani fa inna zalika domin lallai yin haka ɗin ka je ka ƙasƙanta kanka ka wulaƙanta kanka ga wani mutum kamar ka duk da cewa Allah ya bambanta wato samun mutane to amma sun yi daidaita a cewa mutane ne musulmai ne musulmi ne wanda zalika lalle wannan naksun minka tawaya ce daga gare ka addini a cikin addini tawayar addinin ka ne raguwar addinin ka ne wato ka kaskanta kanka don kwaɗayi ga wani ana umartar mutum kuma ana kwaɗaitar da mutum ya zama mai tawadi'u ba mai girman kai ba amma a mu'amala ta kowa da kowa tawadi'u daban wato kyan hali na ba kowa ƙimarsa da mutuncinsa wannan daban amma kaskantar da kai da wulaƙanta kai irin na maroƙa masu kwaɗayi maula da tumasanci da sauransu shi kuma wannan daban wannan kam haramun ne mutum ya wulaƙanta kansa ya kai kansa zuwa ga wannan matsayi tawaya ce gare ka cikin addini rashin dogaro da Allah karancin tawakkali da ƙana'a shi ke jawowa mutum ya yi haka ya ce a ranar jalan bi adinar dini ƙadƙani wa ma a rahun rado fil'aishi biduni ya ce a ranar jalan ina ganin waɗansu mutane ƙadƙani lallai sun gamsu lallai sun gamsu bi adanar dini da mafi kankantar addini in addini ne abu tsirin ɗan kaɗan ko ya yake su su ce an yayi yawa a rahamar Allah tana da yawa kai musulmi ne kuma wasu lokacin ma kana sallah ko kuma kana sallah kana kaza addini ko yaya to kaɗan in sun yi sun gamsu da shi shi ne a ra rijala ina ganin waɗansu mutane rijalan waɗansu mutane ƙarƙani'u sun gamsu sun wadatu bi adanaddini da mafi ƙasƙanci mafi ƙanƙantar addini ba damu da sai sun samu da yawa a cikinsa ba wanda kuma shi ne fi cancanta kullum mutum ya kwaɗaitu da yinsa da yawa amma wa ma'arahun amma ba na ganin su raduhu bidun suna yarda da koma baya fil'aishi a rayuwa a rayuwa ko ba sa yarda a basu a baya ba sa yarda da kaɗan wato su kaga sun yi akasi kenan yawwa so ake yi a sha'anin duniya mutum ya zama ya gamsu da abin da ya sauwaka ya gode ma Allah a haka ba laifi ba ne neman farla da ƙaruwa a wurin Allah musamman a bisa kyakkyawar manufa to amma rabon da Allah ya raba ya ba mutum a duniya sai ya gamsu da shi ya abin da ya kamata addini kuma ya dage sosai to su kuma sai zama addinin ne suke ɗauka ko kuma suke gamsuwa da shi ɗan kaɗan ko ya yake suna ganin ya isa amma al'amarin duniya kuma ba sa yarda da ainihin wato koma baya ta kowane hali kutsawa suke suna nema ko da halacci ko da haramci ko da mutunci ko da ƙasƙanci to wannan ba daidai ba ne fastagna biddini an duniyar muluki kamas tagnar muluku bi duniyahum an dini ya ce fastagna yi ƙoƙari ka wadatu biddini da addini ka yi ƙoƙari ka wadatu da riko da addini an duniyar muluki a barin duniyar sarakuna a barin duniyar sarakuna da ba su damu da addini ba da yawa masu mulki masu abun duniya sosai da yawansu ba ta addini suke ba suna a ɓangaren waɗanda suka yarda wato da ɗan kaɗan na addini baitin kuwa su Allah ya ɗorawa rungumar ɗawainiyar addinin baki ɗaya na al'umma ma'ana su sa a yi su hana a yi wato su sa a yi abin da yake da kyau su hana a yi mummuna bayan ibadar da za su tsaya da kansu amma sai suka wadatu da ɗan kaɗan a addini sai zamanto duniyar suka saka a gaba don ganin su cewa sun same ta yaron nan ya matso ma don ganin sun samu dama a cikinta to so shi ne ke ba da shawara cewa ka wadatu da riko da addininka karantarwa addininka a barin duniyar sarakuna kamar sagnar muluku kamar yadda sarakunan suka wadatu an addini a barin addini bi duniya da duniyar da suka samu da yawa duniyar da suka samu ta wadatar da su a barin addini suke gani amma fa wannan shine gayar wato wawanci da kuma rashin lissafi rashin tunani in mutum gadara yake da mulki da matsayi da dukiya ya koma baya shekaru ‘yan kaɗan mana ya ga aida ba shi ba ne da babansa ne kafin babansa kakansa ne mai sarautar gado ne kudin ma in an daɗe kabiran an kabiri gidan kudi ne tun da jima sai gaba shi ne farkon wanda ya fara harkar kudin ba albarkacin wa'yansu ya ce yawa shi ba shi ne ma ya nemi kudin ba ba nasa ba ne asali ko ba haka ba yawa wanda suka taso a gidajen kudi a yawanci yanzu ba wato asali su dai sun zo sun tarar ne kawai suka shiga to to ina waɗanda suke da kuɗin asali ina waɗanda suka yi gwagwarmayar mulkin wasu ma da yaƙi suka ƙwaci mulkin ya zama hannunsu suna yana lokacinsu ya wuce to shi ma yanzu dole lokacinsu zai wuce kuma wani irin mulki ne to kaga addini maimako ma lahira ita ce dai tabbas to kaga mutum ya kula da ita shi addini asalinsa dai koma a menene kake ai shine tushe tunda shine abin da zai tsayar da mutum a lahirarsa talakan kake mai mulki kake a ma'aikaci ne wato mai duki koma mai kake yi ilimi abin da kake yi dai waɗannan harkoki na duniya kawai Allah ta'ala ya sanya su ne don mutane bukatunsu na duniya din daidai gwargwadon rayuwar ta duniya su samu inda za su biya ta ko ba haka ba wannan ya taimaka ta nan wannan biya bukatun mutane tana ana hidimta wa juna ko ai shi ne mai mulki ya hidimta wa talakawa talakawa su hidimta wa mai mulki haka nan mai dukiya ya biya bukatun talakawa haka dai haka don Allah don haka Allah ya wannan amma asalin ai makasudin rayuwar baki ɗayanta ai ta lahira ce waɗannan darar ake ta lahiyar hayawa gidan lahira shine gidan rayuwa rayuwa tabbatacciya to sai mutum kawai ɗauki wannan gurin da ɗan tsugunau ne takaitacce wanda annabi sallallahu alaihi muke cewa ina ni ina duniya da duka duka ma ni ban wuce kamar mutum yana matafiyi ba ya sauka ƙarƙashin wata bishiya ya ɗan sarara ya tashi ya wuce to mutum in ma cewa ya shi shi gaskiya duniyarsa ba haka take ba to hakan ɗin ne an kwatanta zamanin da duniyar ma ta yi tun kafin ya zo da wanda za ta ƙara yi bayan ya tafi da kuma rayuwar har abada ma da za ta zo to me gwargwadon mai kidari ɗan zaman da mutum zai yi ko ko akan gajimare mutum yake zaune saboda ɗaukaka wastar zikin lahamin ma fi khaza'ini fa inna rizqaka bainal kafi wan nuni wastar zikin lahamin nemi arzikin Allah mimma fi khaza'inihi daga abin da ke cikin taskokin Allah wanda baya kare taskokin Allah ba sa karewa idan kaga mutane suna cikin cikin matsalar talauci ko wani abu na damuwa ai ba wai dan babu abin bane a wurin Allah akwai wasu sababai ne akwai jarrabawa akwai sakamako akwai kuma cewa dama ɗabi'ar rayuwar duniya haka take aljanna ce wanda a ciki gaba ɗayanta wadata ne ne gaba ɗayanta mulki ne da jin daɗi kuma har abada Allah samu a cikin amma duniya dama a kyanta dama ta zama haka tunda ba wurin da za a shanta ke bane wurin aiki ne yanzu da da an sanya komai kata-kata wani zai addini da kaga waɗanda Allah ya jarrabe su da wadatar da yawa da samun ci gaban duniya da yawa da kaga sun watsar da addini ba ruwansu da shi gani suke ma addini kawai wani abu ne na mutanen da suka ci baya kasashen turawa kasashen da suke ko larabawa kasashen larabawa kafin Allah ya ba su gode na mallakar arzikin man fetur da ma'adinai din ai ba haka suke amma wani arzikin da suka samu shine zama su fitina ya janyo ainihin hankulan turawa da sauran al'ummomin duniya zuwa ga arzikin da suke da shi su kuma suka roɗu da shi tuna da suna da kuɗi duk halatun duniya duk wata alfarma ta duniya da aka kuɗi suka abin nan su suka shagala wasu arzikin laka nemi arzikin Allah ne mafi kaza yanihi daga abin da ke cikin taskokinsa fa inda da suka ka don arzikinka bainar kafiyan nun suna yana nan tsakanin harafin kaf da harafin nun wato kun fa yakun ko yawa in Allah ya so ya azurta kan ba wahala ba ne ya ce ka yi arziki sai ka yi yawa ina ma'amuruna da shayin ya za a ranna wa annan kula lahu kun fayako wala tu sahiba akha ginan tastagni bihi wa'azim hurmatar dini wala ta sahib a haginan kada ka abo kada kai abota da ma'abocin wadata ta stagani bihi wadda wajen ka wadatu da shi kawai sai yan uwantaka ko abota ana gina ta ne akan waɗansu manufofi yawa addini yawa zumunci wasu abubuwa na wato ma'anonin rayuwa haka da sauransu amma kada ya zama kaga wani yayi wada ya samu wadata ko ya samu mulki bari dai a yi hikima a samu a je ƙarƙashinsa a samu a haɗa harka da shi don a samu wata dama kurin shi to kaga wanda zai irin haka to fa ba mun zai zaɓi irin mutumin ba mutum mutumin zai taimaka addini da da da mutunci da wasu abubuwa ko kuma a'a ba mutumin kirki bane shi dai kawai ya ya lallaba ne ya samu ya shiga ƙarƙashinsa to kar ka yi wannan don yin wannan in za ka yi wannan kuma dole sai ka kai ga abin da ya hana a baitin farko sai ka je kana rusunawa akan kwaɗayi da so kake ka samu ainihin shiga wa'azin hurmatar dini ka girmama alfarmar addini kar ka je don wani Allah ya wadata shi wadatar wani abu ne daban ta yi kai kuma kana da baiwa ma fiye da wannan da yawa mutane suna da wadatar amma ba su da halaye ko ba haka ma wani kuma yana da wadata bai da lafiya wani yana da wadata bai da ni'imar ilimi ko riko da addini musamman riko da addini to wanda Allah ba shi riko da addini ai shine yafi wani Allah ya ba shi ilimi mai amfani wani ma katar ya haddace alqur'ani babu abin haushi ban haushi mutum ya haddace alqur'ani yana da rabo da ilimi da sauransu sau amma kaga ya je yana ta wulakanta kansa a wurin wani wanda bai san bihi ba in ji su kaga wannan ba daidai ba ne mu'amala ta mutunci mu'amala ta addini ta ɗan uwantaka na addini mu'amala ta girmama juna yawa da kowa a bashi haƙƙinsa ana yi da kowa da mai wadata da mai mulki da kuma ba a cewa mutum ba za a mutunta shi ba da baiwar da Allah ya masa amma wannan daban ka kaskanta kanka daban ko ba haka ba yawa in mutum yana da wadata ba ta akai ba za a mutunta shi ba ko kuma ba za a yi mu'amala da shi mu'amala da shari'a ta yi umarni da ita ba kamar da talauci mutum ko ba zai hana a yi mu'amala da shi haka ba wa wannan tsari ne na addini saboda haka ya ce wa'azin hurmat addini mai dukiyar ma ko mulki in ya san addininsa kuma yana faɗi akan lahirarsa zai mu'amalanci waɗanda suke talakawa ne da mu'amala ta addinin aiko wa to talaka ma kuma ba za su yi girman kai ba komai rikonsu da addini sun san dan uwansu ne shi mai wadatan ko mulkin na addini saboda haka za su yi zumunci da shi ta fuskar addini amma idan mai mulki ya wadatu da duki mulkinsa mai dukiya ya wadatu da dukiyarsa ya zama in kana son mu'amala da shi kuma bisa wace ma'ana to sai dai ka kaskanta kanka ka nuna cewa kai wulaƙantacce ne shi ne maɗaukaki to wannan kuma ka yi nesa-nesa yauwa kada ka kaskanta kanka mutuncinka da addininka wa'azinka girmama hurmatar dini yi mutuncin addini alfarma addini yauwa ka san addinin nan shi ne jarinka kuma shi ne ribarka yauwa duk wanda yake son sai ka taɓa wannan to ka kaskanta shi to ka ce yanin salamun alaikum la nabtagil jahili yawa yawa a zauna lafiya kurin kowa ya kama hanyarsa ba wanda ya ce in ban yi haka ba zan rayu ba in ma har ba zan yi rayu irin wata rayuwa ba to sai in haƙura in yi daidaitawa lan yaqdir al-abdu an yu'dika khaddalatan illa bi izni allazi sawwaka min dini lan yaqdir al-abdu bawa ba zai iya ba an yodiyaka ya baka haddalatin ko da kamar komayya wata ƙwayar abu ne mafi ƙanƙanta cikin ƙananan abubuwa da ake misali da su wato duk ƙanƙanta abu yawa kwabo wani bai isa ya baka ba yawa illa bi izinin ladhi sawaka min dini sai da izinin Allah wanda ya daidaita halittarka ta asali daga ɗanyar ƙasa Nabi Adam alaihi salam Allah ya halitta shi ne daga ɗanyar ƙasa ɗayin ɗanyar ƙasa kwa ba wai taɓo ba ko taɓo ne ko birji ko ma wace irin ƙasa kwaɓaɓɓiyar ƙasa ɗanya ita ce ɗin amma idan aka ce hama to ita ce taɓo wanda yake da danko baki bakar ƙasa to hama'a kenan amma ɗin ƙasa kwaɓaɓɓiya irin ta gini to Allah ka ba mu ikon riko da irin wannan halayen wa duk wanda ya san kimar addininsa da mutuncinsa ya tsare wannan to ya rabauta insha Allah addininsa zai samu kariya babba ta nan amma wanda bai gane wannan ba to a garin neman wasu abubuwan waɗanda ko ya same su ma kaskanci ne to sai ya zubar da waɗannan alfarmomin da yawa. Wa kataba ba'du bani umayyata ila abi hazim ya azimu alaihi illa rafa ilaihi hawaijo. Wani daga cikin bani umayya sarakunan su kenan ya rubuta wasiƙa ila hazimin ila abi hazimin zuwa ga wani tabi'i da ake kira abu hazim ya azimu alaihi yana yi masa magiya illa rafa ilai hawa ido cewa sai ya rubuto masa bayanin bukatunsa ina bukatar kayan abinci ina bukatar sutura ina bukatar waye akwai basu suka na kaza ina so a biya kaza haka ya so yake cewa ya rubuto masa wasiƙa duk abin da yake so a masa yace fakataba ilayhi sai shi kuma ya rubuta masa qadara fa'atu hawaiji ila maulaya yace ni na riga na ɗaukaka bukatuna zuwa ga ubangijina fama dani min ha qabiltu abinda ya bani daga ciki sai in karba fama amsaka anni qanitu abinda kuma ya rike a bari na sai in dangana hasali ma dai wani lokaci karamcin mai karamcin yakan takaita ne har yakan yi irin wannan tai yanzu wani ya ce maka da gaske ke kuwa ya ce wani ko kana jin yunwa in saya ma abinci sai ka ce da shi a bawan Allah a ƙoshe nake yawa insha Allah a ƙoshe nake ko ba haka ba yawa ko da da gasken in ka ce masa eh zai saya maka to da ba haka ya kamata ya yi ba ko sai ya saya maka abincin ko kuma ya baka kudin abincin ko kuma ya wani abu dai wanda zai baka damar in ma abincin kake so ainihin ka samu cikin sauki ko amma ai akwai ainihin ɗari akwai sanyi akwai jin wato wani irin abu sai an tambaye ka ko a ce sai ka yi ka la'alla inda ya saka kuɗi ne ko misali a cikin jaka ya je malamin ma baya nan misali sai ya je ya ce a bashi kuma ya aika ta wata hanya to inda bukata zai karba ba tare da misali wani jin abin na damuwa ba ala kulli halin wannan na nuna irin dai yanda magabata da yawa cikinsu suke da irin wannan kamewa yau ana kaskanta mutane da yawa ban ce duka ba ana kaskanta kai ma har a wurin mutanen da ba su da kirki tsammanin su halinsu zai canza da neman wani abu hakanan kaskanta kai sosai don neman wani abu bai ma ce wai zo ka bayyana bukatar ka kaza ka a ya ma ka zo ka je ka zo ya ce ma zai ma amma ba zai yi ba bai nuna alamar zai ba amma dai kana tafi wannan kaskancin kaga yana da yau to ina gama a ce ka rubuto bayananka kuma inda ya rubuta za a masa amma dai sai ga wannan idan aka yi wannan lami lafiya to fa ta yi gaba yawa kaskanci zai biyo baya ko kuma a yi wani abu gida masu galibi malaman magabata bisa ga gudu na irin wannan ga sarakuna shine cewa to in sun yadda ko da a basin su karɓa halali ne to kuma su sarakuna wani lokaci su zo da abin da bai dace da shari'a ba to kuma su malamai su ne masu inkari to in ya zama sun saba da in an tashi ana ta ba su ana ta biya masu bukatu to kaga ba su da kuma fuskar da yawa za su iya inkari yawa matsanin kuma in sun yi ma ana iya ce da su to yanzu wato da yake ba karɓa ba ne yawa saboda ba bukatun ku ba ne sai kaga sai zama ba ya daɗi amma dama idan mutum ya kame wannan gefen illa iyakata da a ce ka yi haƙuri daga wani abu da ya halatta wa ko da babu haramci da shubha shi kenan to kaga ka kare wannan to duk wani abu da ya bijiro to za ka kana da yancin ka yi bayani gwargwadon abin da mai shari'a ya umarce ka ba tare da ka kuntata ba wani ma za yi zulul abdu nafsahu wala yaqna'u bima qusima lahu wai saboda menene bawa zai kaskantar da kansa ba zai dangana da abin da aka raba aka bashi ba na rabo wa qad qaddara Allahu al-arzaqa kuma hakika Allah ya riga ya kaddara arzuka ya riga ya kaddara arziki na kowa wa kataba ala nafsihi isalar rizqi ila abdi kuma yayi alƙawari a bisa kansa wa cewa zai isar da arziki zuwa ga bawansa Allah ne ya halitta bawan shi kansa kuma ya tanadi arzikin da ainihin zai bashi kuma ya sababta hanyoyin da yake isar da wani arzikin zuwa gare shi saboda haka wannan lamarin sa ne faqala Allah ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil fil ardi illa ala Allah rizquha wa la mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin yawa wa ma min dabbatin babu wata halitta da take taka ƙasa fil ardi a cikin duniya mutum yana ciki dabbar irin dabba mai kafa hudu mai kafa da mai jan ciki ma to duka dai halittu ne masu rarrafawa a doron ƙasa to babu wata halitta cikin wannan face illa rizquha ala Allah face arzikinta lamuncewa ne daga Allah Allah ne alƙawari saboda haka wai alamun sakar rahamun sauda wa kuma ya san matabbatar da ma'ajiyarta wa kullum fi kitabun mubin duka suna cikin rubutaccen littafi da wal mahfuz kaga ashe Allah ba zai manta da mutum ba la yadullu rabbi wa la yansa wa qala sannan yace inna Allah huwa ar-razzaqu zul quwwati al-matin lalle Allah shine ar-razzaq mai arzuktawa da yawa arzukta halittu da yawa zul quwwati wanda ke da ƙarfi iko almatin ƙwaƙwara ke da iko ƙwaƙwara iko mai ƙarfi to kaga mai azurtawa ne kuma yana da ƙarfin yana da iko mai ƙarfi yana da wadata saboda haka ba wai in ka ga baka samu ba ko wani bai samu ba ko al'amari ya kuntata mabayi ba wai babu shi abun Allah bane ba kaman gwamnati bane yawa wanda wani lokaci ko suna son su yi wani abun sai su ce sai su ga abin da ke hannunsu ya gaza ko da masu adalci ne a gani saboda su bayi ne to amma shi Allah madaukin sarki komai nasa kunne fa ya ku waje a fil asari ya zo a cikin wato abin da aka rawaito daga magabata can ta yi ko a cikin tafan da aka wato saukar ne don suna da yawa an gaya mana kaɗan daga ciki ko kuma daga irin maganganun da annabawan wa'annan lokaci suka faɗa aka ce to shine asar abin da aka rawaito daga magabata ta yabna adam laura kibtar riha haraban min rizqika la rakiba rizquka albarka wa adrakaka haythu ma kunta ya dan adam dan kasancewa arzikinka ba zai kubce maka ba yawa ba zai tsere maka ba laura kiftar riha da za ka hau doron iska yawa haraban mai rizkika don gudu daga arzikinka yau ka ce kai arzikin nema ba ka so ya same ka kuma Allah ya riga ya kaddara sai ya same ka sai ka same shi sai ka ce to bari ka hau iska ita ce tafi sauri don kada arzikin ya riske ka to da shi kuma arzikin naka sai ya hau walƙiya wa adarakaka ya risko ka ya danne ka kenan ya hau kanka haisu makunta da inda kake shi kenan abin mutum haƙƙin mutum kawai shine ya nema a cikin halacci da kuma natsuwa ya bar wa Allah kuma sauran abubuwa ba wai kumatin dagewa daddagewan ne a neman ke sawa a samun ba yawa kuma ba wai rashin wato tsanantawa da matsantawa kai da cutar da kai ba shine wato ba wai wannan ne ke sawa wato rashin haka zai sa a rasa ba mutum dai ya bi sababi ba a ce mutum ya kwanta ko ya lalace ba a musulunci ya faɗaitar da mu ya umarce bal ya wajabta mana mu zama masu ƙoƙari wajen bin sababai na shari'a sababai na gaskiya gwargwadon abin da ɗan adam zai iya in mun yi wannan to mu natsar da kanmu kuma shine tawakkali sai abin duk da Allah ya kaddara zai auku akwai hadisi ingantacce ba ɗaya ba al-Imam al-Muzuri ya kawo shi ma cikin at-Targhib wa Tarhib cewa arzikin mutum yana neman sa kamar yanda ajalin sa yake neman sa yawa ma'ana bai da za a yi mun karanta hadisi ma ko lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha yawa inda arzikin ka ne to sai ka same shi to amma kullun gasa da muke a junanmu da bore mai yawa da kuma irin falsafofi irin na kafirai da gafalallin mutane game da al'amarin duniya da ɗaukarta da zafi sosai shi ke sawa muke ganin abubuwan suna abin tafiyar hawainiya saboda ka dole sai mun haɗa da ba daidai ba dole sai mun matsa wa kai wani ce shi ya ƙara awoyin nema to ƙara awoyin neman naka ba su ne za su gaggautar da abin zuwa gare ka ba a nema ɗin yawa a nema musu bai taɓa yawa shajja a mutane su zama masu lalace ba ko ce ka zauna ka yi waridi har arzikin ka ya zo ba ba haka ake nufi ba yawa ai abin da annabi sallallahu alaihi annabawa suka yi da sauran bayan Allah na gari shine ma'auni shari'a ita ce ma'auni amma dai kada a fitini kai wa kana abdu salihin yaqulu ala safarati wani daga cikin mutanen kirki ya taɓa kasancewa yana cin abinci a bisa teburinsa ko shimfiɗinsa shimfiɗin da suke yi na musamman domin a zauna a ci abinci kaman wani kaman sallaya haka ko wata tabarma ko kuma ɗan teburi haka shi ake kira sufura faja'at qiddatun fa akazat qiddatan qiddata lahmin fataraka to sai wata wata kyanwa ta zo ta ɗauki gutsuren nama cikin abincin nasa fataraka to sai ya bar kyan bai kore ta ba ya bata ta dauka sun maja admaratan sani sun sake zuwa karo na biyu fa aka sake datan ukhra fataraka ta sake daukan wani gutsure gutsaren nama ya bar kyan wannan sun maja admaratan sadisa sannan sai ta zo karo na uku fa aka sake datan sai ta dauki gutsure na wato na uku fata bi'a to shine sai ya bi ta ya ga da wai ina take kaiwa bai ga tana tsayawa tana cinyewa ba fara'a qad dakhalat fi juhri sai ya ga ta shiga wani rami wa wada alqidata lami wa sarat ta aji kutsurin naman kuma ta koma fa alima annaha lam ta'khuz qidata lami li nafsiha sai ya gane cewa shi ba wai ta dauko kutsurin naman bane wannan naman take dauka ba dan kanta bane fantazar amamal juhur to shine sai ya dako a gaban wannan rami yantazir man ya kharuju ya akhuzu qidatan lahm yana jiran menene zai fito da min daukan wannan gutsarin nama fa za su banin am sai ga wani babban maciji makawo kad kharaja ya fito wa akaza qidatan lahm ya dauki gutsarin nama kaga ya makance ba zai iya zuwa nemo wa kansa ba ka gani to Allah ta'ala sai ya yi kimsa wa wannan kyanwar ta dinga yi masa wannan hidimar ba Allah ne ya koro masa arzikin ta nan ba to haka halittu da yawa da ba sa iya nema wa kansu saboda laruri da suka samu to sai Allah ta'ala ya hore waɗansu talikai su zo su dinga yi musu to ka gani faƙala sai ce subhanaka ya man sakhatal ada yarzuqu ba'dahum ba'da sarki ya tabbata gare ka ya wanda ya hore makiya sashin sai na arzikta sashi kaga ai ba suna fada a tsakanin maciji da kyanwa ko yawa da su amma dai kuma Allah ta'ala sai ya hore wannan dai saboda rayuwar wannan macijin har sai ta kai karshen ta dai yawa Allah ya kaddara akwai iya lokacin da zai a duniya kuma larura ce sai da abinci to shi ya san kamar yadda ya ce ila lillahi rizquha din wa to sai ya hure kyanwa take kawo masa koto a inda yake inda shi ne ba zai iya rarrafa wa jiya ne saboda baya gani to haka za ga misalai irin waɗannan abubuwan na aukuwa da yawa Allah ta'ala sai ya kimsa mu wato wata halitta hidima ga wata halitta ta da cewa ba hankali ko ilimi ne da su ba mu mutane mu mutane abinda ya sa irin wannan abubuwan su masu suna aukuwa tabbas ne ba zato ba tsammani sai Allah ya kaddara wata damuwa da mutum yake ciki sai kaga Allah ya biya mutum bukatar ta inda ba ya zato tamamu tsarin mu dai ya bambanta da tsarin dabbobi da sauran makamantan saboda mu muna da hankali da sani kuma da tsari na shari'a ka gani yanzu misali ɗayan mu idan ya samu larura misali akwai tsarin da shari'a ta ce ya kamata a bi ko ba haka ba tsakanin misali waliyansa in babba ne ta yana da yaya ko kuma misali in bai kai ga yana da yan uwa ko kuma misali hukuma ko kuma jama'ar da yake raye cikinta dole ne tsakanin wannan a magance larurarsa yanzu ko abin da muke gani a ce wani ya makance a cikinmu ko ya gurgunce ko ya kaza wai sai ya zauna a gefen hanya ko man tsufa ne ma mutum ya tsufa cikin jama'a amma Allah bai sa yana da haihu yaya ba ko wani abu amma karfinsa ya kare ba zai iya nema sai dai bara misali to kaga ba tsari ne na addini ba tsari ne na musulunci ba wajibin shine duk wanda larura ta same shi da ba zai iya wa kansa ba tun akwai nasa na dole to a tilasta shi na dole ya masa yawwa shi kuma a sa shi dole ya haƙura da iyawan akwai mutane da yawa an su samu darura iyayensu ko yan uwansu za su ɗauki takalif ɗinsu daidai rayuwa irin tasu amma sai su ce ba su gamsu da wannan ba su sun samu damar da za su arzuta kansu da bara da neman taimako don me za a hana su sai ga uba yana faɗa da 'ya'yansa har su haƙura dole su bar shi to kaga wannan bai halatta ba sai wanda zai ɗauki nauyinsa ya ɗauki nauyinsa a sa shi ɗau nauyinsa dole ko ɗa ne ko jika ne ko ɗan uwa ne wanda zai iya in ba wannan to mujtama'a wanda ake tare cikinta yawwa kafin nan hukuma kanta wajibi ne ya zama tana da wani tsari wani ofis na kula da wannan kuma a tsarin musulunci ko alizimma ne ko ba musulmi ba ne in dai wanda yake talakan karkashin gwamnatin musulunci ne to misali ya samu larura to wajibi ne a ba shi allowance a asusun gwamnati ta yadda zai rayu ba tare da ya kaskanta ba a matsayinsa na mutum yawwa a matsayinsa na mutum kafircinsa wannan tsakaninsa ne da alama dai don wannan tsari na musulunci ya zama kowa rahama ne ga mutane amma da aka saki wa'annan abubuwan ne saga mutane ga duki ana ta barnarta a gwamnati ne a arziki masu arziki ne ga yadda ka duba yadda arziki yake da yawa a al'umma yanzu dukiyoyi ga sanan amma mutum wani ma dan uwansa ne na jini ya shiga larurar amma sai dai a je bara ko kuma jinya wani abu fi dubu hamsin ɗari ba abin da ya kama da haka amma wani yana da yan uwa da za su iya ɗauka amma su yi wajibinsu ne na sada zumunci amma da ma kare mutuncin kansu amma sai a bari aje aje masallaci kaza a ga yan kwamitin masallaci aje kaza daga to irin wannan abubuwan duka ko kuma mutum ya ta fama da larura cikin kuma wannan kuɗin abu ne wanda lokaci ɗaya ninkin ba ninkin su waya wannan irin wannan mutum zai je su a ce dubu ɗari takwas miliyan kaza kaza to irin wannan mutane ai ba su da wani fa'ida rayuwa a cikin irin wannan mutane akwai tawaya sosai akwai abubuwa na tasku sosai a tsama ya ce kwadai wane ƙidul kana'ati a tsama wannan tsakanin kafin da dadun akwai ya ya kamata a samu na yawo wane ƙidul kana'a a tsama wane ƙidul kana'a a tsama ina fata an gane gyaran yawa kishiyar kishiyar dangana to shine kwaɗayi da tsammani ya ba ana maganar dangana mutum ya wadatu da abin da Allah ta'ala ya bashi ba hanyar da Allah ya sare masa ba to kishiyar wannan mutum ya zamanto yana da tsama aka ce kaza diddu kaza ko naqidu kaza kishiyar sa kenan yawa to kishiyar dangana shine tsama yawa kwadai wal mu'minu munqatu tamai anil khalqi yawa shi mu'mini cikakken mu'mini munqatu tamai mai yankewar tsammani ne kwadai anil khalqi a barin talikai gaira multafitin ila ma fi aidihim kuma ba mai waiwaye ba ne zuwa ga abin da ke hannayensu dama abin da ake so shi wanda baya da shi ya kame yawa sai in abin da Allah ta'ala ya sara ya kawo annabi sallallahu alaihi ce abin da ya zo muku daga wannan dukiya ba ku nuna kwadayi ba ba ku nuna ba ku tambaya ba to ku karba babin larura misali idan ta bijiro wannan kuma daban ne yawa ya halatta a tambaya ɗin ma yawa a wuri da ya dace ko inda ya cancanta yawa amma dai kada ya zama roƙo ko tambaya tamkar sana'a yawa inda ya zama darura da ba inda bai zama ba inda ya dace da ba inda bai dace ba bai halatta ba bai halatta ba ya zama haka yawa eh la yumkinu wa la yumkinuhu zalika to hakan ba zai yiwu ba gare shi yawa shi mutum ɗin illa bi an ya kana bi kadarin darura sai in ya gamsu da gwargwadon abin da ya zama dole min almadami wal malbasi na abinci da tufafi wato ma'ana sai mutum ya taƙaita wa wato kansa buƙatun rayuwar tasa gwargwadon abin da samun nasa zai iya ɗauka min almadami daga abinci wanda ba su tufafi waƙar wadda da nahi wa'ani da histi wa ɗama a filma lalle ya zo hani daga mummunan kwaɗayi da tsammani a cikin dukiya dukiya ana santa ne ma ai asali ba wai don zarin menene za ka yi na hidimar rayuwa kawai ka more ka ji ai wannan shantakewa ne abin da zai shantakar da mutum a barin muhimmin abin da Allah ya ce domin sa wanda shine bauta kuma abin da ake fama da shi kenan mutane da yawa sun kuskuren fahimtar menene don me ake neman dukiya kuma in an same ta ne ake yi da ita ko ba haka abin da mutane suke tunani kawai a nemi dukiya a mallake ta don a samu jin daɗi a samu ɗaukaka kuma Allah ta'ala asalin ma dama ya nuna aljanna ma bai tanade ta don masu neman ɗauka duniya tilka darar arkaki ne alha lil yazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada amma ka nemi dukiya ko mulki don ka samu ɗaukaki kuma ka yi fasadi wannan ai ba shi ne manufa ba mumini yana neman arziki ne da manufa mai kyau ka kare bukatun kanka da iyalanka ka sada zumuncinka ka tallafa wa addininka ka tallafi bayan Allah gwargwadon iko idan Allah ya sara maka ka hana faruwar marasa abubuwa marasa kyau a iya abin da za ka iya da dukiyarka kaga wani dukiya ta yi abin ta yi albarka wai wani yana cewa laulal muru'atu daqal uzru an fadini idza shara abba ila ma jawaza alquta laulal muru'a ba dan mutum ya kare mutuncin kansa ba ta hanyar tallafawa da dukiya ai daqal uzru an fadini mai basira ma bai da wani uzuri kuma idza shara abba idan ya daga wuyansa ila ma jawazul quta zuwa ga abin da ya wuce abinci yawa ai mutum ba don taimako da tallafi da abubuwa da suka kama da wannan ba in ka nemi dukiya sama da biyan bukata da ci da sha ma ai kawai wannan ya zama baka da wazarin kom ka tara kurin ka tara shi ba wani abin kirki za ka yi da shi ba ya wuce shinka da shinka ai wahal da kai ne kuma ga hisabi zai same ka to amma saboda yawa لكنه لابتناء المجد جدا ومن حب الأولى ليتا wato yace lakinnahu sai dai shi yawa wato saboda sama min hubbi sama saboda sun tallafi jadda yawa wato yake dagewa ya nema wa dan saboda neman daukaka yawa a wurin Allah da kuma wurin bayi jadda eh wato ya dage yana nema yawa kuma saboda neman ɗaukaka a wurin Allah wato yake cire kansa har yana neman abin duniya din to kaga manufar kenan yace bayanu ilajil hirsi wa tama bayanin abin da zai maganta wa mutum wannan mummunan kwadai da kuma tsammani hazar dawa umurakkabun min salasi arkan yace wannan maganin an hada shi ne daga rukunai uku kasan magani ko manguna a irin dibbo na da ko ne yanzu da yawa za ka ga magani ba abu ne kwaya ɗaya ba kawai a ce ya sha wannan kafso shi kaɗai ba ko wannan kwaya ita kaɗai ba gane musamman ma cutuka masu muhimmanci ko haɗari za ga ana akawun akawun sai a haɗa tarkibi kenan suke cewa to to haka asabru na farko akwai haƙuri wal ilmi da sani wal amal da kuma aiki ko majmu'u zalika hamsatu umur kuma tarin wannan al'amura ne guda biyar al'awwal na farko al-iktisadu fil ma'ishati takaitawa ko tsakaitawa a cikin al'amarin rayuwa takaitawa da tsakaitawa al'amarin rayuwa wa rifqu fil infaq da kuma bi sannu a wajen batar da dukiya ko sarrafa ta tattalin da yake nan faman aradal qana'ata wanda yake son ya iya dangana da abin da ya samu ba tare da ya shiga cikin al'amuran mutane fa in bagi an yasu da annafsi abwabal khuruji ya kamata ya toshe wa kansa kofofin fita daga wannan tsari ma amkanu gurgudan iyawarsa wa yudda nafsahu ila ma la budda min wa ya mai da kansa zuwa ga abin da ba makawa sai shi fa ya kana bi ayyi ta'amin kana wato ya dangana da dukkan abinci da ya samu daidai karfinsa imam amir rahimahullah sarkin zuhudu ibn al-jawzi ya littafin sa manaqibul imam ahmad mujalladi biyu da haka ɗansa wasu da yawa sun rubuta to ne yake cewa iyakarta dai abincin ne zai fi wani abincin tufa tafi wata amma dai ba za ka rasa ba in wani ya ci abinci mai daɗi sosai to kai ma dai ba za ka rasa kuwa ba mai irin wannan ɗin ba to kaga wato sai ka yi haƙuri da wani ya ce kuma kwanaki ne yan kaɗan abin zai wuce to haka aka yi shekarunsa saba'in da bakwai ya bar duniya kaga sunansa har zuwa ya sama da shekara dubu ana kiransa imam imam yana samun ladan abin da ya gabatar to ya ce wa kalili minal idan da kuma kaɗan na daga niyya wasau bin wahidin da tufa ɗaya to wannan a tunani irin na mutanen da can sanda galibi dakatar tufafin ma ga baki ɗaya da mutum yake da su ba sa wuce uku abin da ya kamata kama hadisi da ke cewa ai babu laifi ga ɗayanku idan ya rike tufar juma'a ta musamman bayan tufafi biyu na ɗawainiyarsa da haka a rayuwa take ko zamanin kakanninmu da ake muke samun labari magana ka samu wani wai anga ko ka samu kaza ga tufafi ninkin ba ninki ga sunan to babu wannan yanzu ne Allah ya wadata mu da abubuwan su kai duk ma abin da ka sani na rayuwa abincin ma yanzu wanda muke da shi yanzu ko ina gashi nan da talakan da mawadaci duka sun tarayya a wajen wadatar inda babu irin wannan to mutum ya takaita wa wayo ina nafsahu ala zalika kuma shirya kansa ya tanadi kansa akan haka cewa ya zai ya rayuwa akan haka tauɗini shine tamahili shiryawa da anin tanadawa wa in kana lahu iyalin fa yaruddu kullu wahidin ila hadha alqadr idan kuma yana da iyali to ya mai da kowane ɗaya zuwa ga wannan gurgurdo anan ne ake yin ta yanzu saboda da yawa iyalin wa dama an hore musu kunne tun kafin ka yi su cewa rayuwa ita ce komai sun yi wani ilimin falsafa sun yi wani ne idan su ya waye to in ka zo ka ce kaifa tsarin ka kaza kaza ne zai wuya a shirya ko ba haka ba sai ce kai marowaci ne kai kuma akwai abin da kake gudu saboda kada ka dinga yayo abubuwa da ba su halatta ba ka kawo ko kuma ka je ka kaskanta kanka shi yasa kake son albashin ka ishe ka ko kuma wani abu duk da mun samu matsaloli da yawa yanzu to ala kulli halin wanda ya kokarta sai Allah ya taimake shi a sani na biyu idza tayassara lahu fil hali ma yakfi idan ya sawwaka gare shi yanzu abinda zai ishe shi to fala yakunu shadidal ittirabi li ajali al mustaqbali to kada ya zama mai tsananin damuwa kan abin da zai zo shi ta ai ba yanzu ba yanzu ‘ya'yansa kaza kenan ya zo su ne kuma din ba su ma girma ba yanzu idan sun shiga jami'a ko in sun shiga kaza kaza ka sani ma ko kana kabari kan su shiga wannan kan gida ba ka san kuma arzikin da Allah zai kawo ba eh babu laifi mutum ya tsara gwargwadon abin da bai wuce na shari'a ba na tattalin da sauransu amma kar mutum ya ɗauka cewa tsarin da ya ko tanadi ko tattalin zai haka abin zai tafi yawwa zai iya rushewa da irin falanin ɗin da kai zai iya rushewa yawwa wai inu ala zalika qisarul amal gajartar bori zai taimake shi akan haka wal yaqinu bi anna rizqahu la budda an yatiyu da kuma samun yaqinin cewa arzikinsa fa inda ya rabonsa ne ba makawa zai zo masa wale ya alam annan shaidana ya idu faka ba kuma ya sani cewa shaidan fa kullum barazanar talauci yake masa wai zasar da anhu babun kana yanta zirin riska minhu kuma idan mutum wata kofar da yake jiran arziki zai zo masa ta wannan kofar sai ta toshe to falayin bagi an yaddari ba kalbu bai kamata ba zuciyarsa ta raurawa akan haka ya yi noma yana tsammanin samun abin da natija sai Allah kawo akasin to kai ce ta shi kenan kuma ta faru ta ƙare kuma mai dame ɗaya sata misali saboda haka a Allah zai yi ta wasu sai duba kuma wasu hanyoyin Allah sai yassara kar ya ɗauka cewa ya gama kenan a salisu na uku an yi arifa mafil gana a timin izzil istighna ya gane abin da ke cikin dangana ɗin nan na izzar samun wadatuwa da kai yayin da kake da rufin asirinka abinda ba wuce ke cewa rufin asiri kai ka san abinda kake ciki amma wani bai sani ba wannan ya fi maka wato mutunci ya fi maka isa amma komai ya taso sai ka ji ka karanta wannan ka je ka karanta wannan ka je ka karanta wannan ya ce amma fa wani ma sai ce amma wani kana fama da matsala sai ya ce to amma shi din ma kaza kaza kaza su kenan ka san sai da hali bukata ba ta biya ba ka gani to kaga kuskure ne wani wa ma fi hirsi wa qama'i min zulm kuma ya tsira daga abin da ke cikin kwaɗayi da wato tsammani din na zilla walaysa fil qana'ati illa sabru anil mushtaq anil mushtahayati ne ba mushtabihati ba anil mushtahayati walaisa fil qana'ati babu wani abu a cikin dangana illa sabra wato illa sabru sai hakuri anil mujtahayat a barin abubuwan da ake kwadayin su wal fudul da kuma abubuwa da suke rara ne a rayuwa ba su kama ba wato ma'ana ai danganar ba wani abu bane face mutum ya hakuri daga wasu abubuwa na sha'awa abinci mai daɗi asali za ka samu wani mara daɗin misali kuma ko shiɗin ma mai daɗi ne yawa yawa domin inda za a rasa shi to da za a san cewa shiɗin ma mai daɗi ne ko ba haka wal fudul da kuma abubuwan da suke rara ne ƙari ma ma ya sun lahu min sawabil akira tare da kuma abin da zai samu na ladan lahira wa man lam yusir an nafsihi wa an shahawatihi fahuwa rake kul aqli naqisul iman wa man lam yusir wanda bai fifita wato an nafsihi daga yaddar ransa ba yawa wato bai fifita lahirar tansa ba akan abarin abin da ransa yake so ba wa an shahawatihi kuma abarin sha'awar tasa yana nufin wai wanda bai fifita abin da zai zo masa na sakamakon lahira da ma kuma kamalar mutunci da wadatuwa a duniya din ba eh to wanda bai fifita wannan ba wa an shawati kuma bai haƙura daga wato sha'awar tasa ba fahuwa rakikul aqli to yana da gurbataccen hankali rakik rakaka masdarin sa rakaka asalin kan raka shine gurbacewar abu lalacewar sa to yana da gurbataccen hankali na kisul imani zan mai tawayen imani الرابع أنه أن يكسر تفكره في تنقم اليهود والنصارى ya yawanta tunaninsa game da jin daɗi da Yahudawa da Nasara suke yi da sauran maguzawa wa alazilin nasi da makaskantar mutane wal hamqaminu da wawaye da sokwayen cikinsu ba zo ne za ga suna ta kullum biye-biyen abubuwan jin daɗi su dama enjoyment kullum yadda za a ji daɗi kullum rayuwa kenan kullum yadda za a ji daɗi kullum yadda za a yi farin ciki kullum a je nan a park a yi wane ne abubuwa na farin ciki to to kaga me karshen su wanda dai ya shagala da waɗannan abubuwa me karshen sa ba wutar jahannam bane والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام ماذا والنار مسوى لهم كافرين suna ci suna jin daɗi suna ci kamar yadda dabbobi suke ci amma me karshen su wuta ita ce karshen su Allah ku kiyaye to me me wannan wanda ya bi shawoyin sa je ta fasadi a bayan ƙasa bayan kwanakin sun ƙare ya je ya samu matsi a lahira babu alheri a cikin wannan ya ce su mai zuru ila hawalil anbiya wa salihina sannan sai ya duba ya nece necen annabawa da salihai wasu ma a hadisahu ya ji labaransu yanzu misali wata rana wani mutum ya zo bako ne shi talaka ya ce ya zo gurin maza Allah su sami ce yana cikin tsananin mayatar yunwa da talauci waye zai abin yana son a taimake shi shi ma lokacin maza Allah sama gidansa ba komai duk ɗakunan matarsa guda tara aka aika kowace sai dai ta ce babu komai sai bakin ruwa maza Allah fa sallallahu alaihi wasallam da an nuna mana yadda lamarin yake mu iya koyi lokacin da annabi suka sama yi wafati akwai bashin alkama kwano talatin da ya karba ba a mayar ba ka gani wato saboda inda zai gaya wa sahabban za su sani ko ba haka ba ka gani kuma inda abubuwan da yake samu na dukiya ba ciyarwa yake ba a matsayinsa na jagora to da dukiya kan ai jikoki da tabbakun nema da ba sai cinye dukiya da maza Allah ya samu shi da ake kawo mangala guda na zinari a juye a masallaci a raba wa jama'a ya taɓa sallah yana sallamewa ya tashi da sauri ya fita mutan su kai mamaki da ya dawo ki gaya musu ya tuna wata yar zinariya da aka kawo bai raba ta ba har ya shigo sallah shi ne ya ce bari ya je ya raba ka ta dame shi to kaga haka haka haka rayuwar annabawa take to to sai mutum ya kwaikwayi wannan wayu ɗali a wadon ya yi tsinkaye game da yanayice su wayu hayyar a kalamu to in ya duba ga rayuwa da yahudawa hanna da kafirai da kangararru da fasikai suke yi ta ainihin more rayuwa da shagalta da ita ga kuma rayuwar da annabawan Allah da bayan Allah na gari da waliyan Allah da salihai irin rayuwar da suka yi har masu wadata a cikinsu ma wadatar ba ta shagaltar da su ba a barin hasalin wadatar ta su ta fi amfani da su ta ɓangaren yin aikin alkhairi to sai ya ba kansa zaɓi bayyana mushabahati arazilil amilina aw aw safwatil khalqi inda Allah ta'ala wato wa yukhayyara aklahu ya bai ya baiwa kansa zaɓi baina mushabahati arazil alalami ne ya kamata ba amili na ba baina mushabahati arazil alalami yawa tsakanin kamanceceniya da makaskanta a cikin talikai tunda ake buga littafai da kwamfuta din nan ake amfani da shi wato tabi'i ya samu matsala yawan kusakurai yawan kurakurai yawa amili alami yawa sai ba kansa zaɓi tsakanin shin ya yi kama da makaskantan talikai su ne yahudawa da nazara da arna da sauran fajirai ausaf wacce kalka inda Allah ta'ala ko kuma kama da zababbun halitta a wurin Allah ta'ala su ne annabawa da salih hatta ya huna alaihi sabru alal qalil to dan ya zama ya yi sauki akan sayin hakuri akan kaɗan ɗin wal qana'atu bil yasir da gana da kaɗan wa innahu in ama bil akli kuma ya tunanin cewa injiyoninsa jin daɗi da cin abinci yawa aji aji wasu ma a wasu al'ada wasu ma abincin aka zo wato sai an yi shi nau'i nau'i a yi shi iri iri a taɓa wani a taɓa wani a taɓa wani da da ake da sauƙin abubuwa za a ga ba su ma masu wadata a can ba abincin haka za a ga ana yin sa sama da abin da ma ake bukata nau'i nau'i nau'i gashi nan a kashe kuɗi da yawa a kai to walkan atibin ya sai ya ce wa in tana amma bil akli kuma idan zai ji daɗin da cin abinci falba yi mato aksaru akalan min dabba ta fi shi yawan cin abinci ko ba haka ba kuma shi ba dabba ba shi abinci a gurinsa ainihin don ya rayu ne kuma don kada misali ya samu matsala yawa kuma don ya samu nishaɗi amma ai cin idan ya wuce misali ma a tare da mutum ai cutar da shi yake yi duk wanda ya saba wa kansa ci da yawa kuma ba tsari misali da safe wani ce kafin ya karya sai ya sha ko kuma ya zafi da kosai dumama ciki ne wannan ai dumame kuma zai zo ya ci dumame kuma sannan abincin rana sannan da yamma ma a samu ɗan abubuwa da ɗan tallace-tallace suke a saya sannan a ci abincin dare sannan a je a sha shayi da indomi waye da irin wa'annan abubuwa to kaga cikin mutum gaba ɗaya ya zama ya mai da shi kamar bola ko juji to yana da tasiri akan jikin mutum da kuma hankalinsa da zuciyarsa wannan sai zama mutum ko ya yi ƙiba ya yi kaza amma hankali da natsuwa sun masa karanci haka nishaɗin ibada ba zai samu ba komai a yi shi da tsari wa in tana ama bil wad'i fal usfuru aktharu sifadan yani naswan min idan kuma zai ni'amtu ne da jima'i misali yawan wannan shine wai burinsa to menene al usfur tsuntsu ne karamin tsuntsu yawa kanari yawa shi ne su ke yawa falosfor kanari aksaru fasadin sifadin ya fi shi barbar nazwan don sifad da nazo duka wato ma'ana duk abin da kake ji da shi to a dabbobi waɗanda su ba hankali ne da su ma sun fi kashi saboda aka karkayi wani zarin wani abu wanda zai rage maka addini ko natsuwa ko mutunci alhamisu na biyar an ya fama ma fi jam'il mali min al-khadai ya fahimci abin da ke cikin tara dukiyar da ta tarawa ba ciyar babbar fitina da cuta da mutane suke cikin ta yanzu mutum ya dinga zalunci ko kuma ya dinga abubuwa mu'amala ta cutar jama'a kasuwanci sana'a ko aikin gwamnati ko wani abu mutum yana ta yi yana tarawa baya yin abubuwa na alhairi ko da ke dama mutum ya alheri ma in asalin ba mai kyau bane babu alhairi a ciki komai halacin kuma in mutum ya tara ya ajiye bai taimaka din ba ya cutar da kansa to ya gane abin da ke cikin tara dukiya na haɗari wani zura ila sawabil fakri ya duba talauci sakamakon talauci yawa shi talauci ba a neman sa ko kuma ba a cewa eh bari a zauna cikin sa ba za a nema ba amma in kaddara ta gudana akan cewa mutum zai zama talakan bayan da iya arziki ne kaddara ce ta Allah yawa to amma ya san cewa akwai falala kuma a ciki wai timmu zalika bi an yazura abadan ila man dunahu fi dunya kuma wannan zai cika ne har kullum ta hanyar in yana duba wanda ke koma bayansa a duniya wai ila man fawqahu fi din kuma yana duba na sama da shi a addini yawa in mutum ya zama al'amarin duniya yana kallon ni'imar waɗanda suke ƙasa da shi kaga zai gode wa Allah zai ga yafi da yawa ko ba haka kana ganin albashin ka bai ishe ka ba to wani ya ya nemi ya samu aikin ma bai samu ba ko ba haka ba ka gani wani ko bai ko lafiya ma bai da ita da zai iya da zai yi to in ka duba sai ga ka baro da yawa a bayan ka wanda kake amma kana kallon na gaba da kai to sai ka kasa gode manufar Allah amma addini yana duba na sama da shi to sai ya koyi kuma haka hadisi ya ce ku duba zuwa ga ni'imomin duniya ku duba na ƙasa da ku to kada ku duba na sama da ku shine zai sa ku iya gode ma Allah to amma mutane yanzu aka sabani haka ake kullum na sama wani ya kai da ajin mu daya yayi kaza da tare muka kasara kasuwa to kowa ba da kaddararsa ba nan me zaka dami kanka da shi kuma yanzu da yake sama da kai din ka tabbatar da ka yi ka jin daɗi ko ya fi ka matsayi a wurin Allah ai abin da zaka duba ke wani ya ninka ka sau ɗari a wadata amma ka fi kwanciyar hankali ka gani ko kuma ka fi shi samun matsayi a wurin Allah in ka tsaya to me za ka dami kanka amma shi ɗan kawai sai sallada ma gasa amma addini to shine za ka duba na sama da kai kai koyi da shi domin shi ne abin da ake burin a dage a kansa imadul amr wa madogara al'amarin asabru haƙuri wa kisarul amal da kuma gajartar buri wa an yalama anna gayata sabrihi fi dunya ayyaman qala'il wa kuma shine ya san cewa matakar hakurin sa fa karshen ta ba an yi ta yi ba kenan shi dan sai ya ce wa mutum yanzu kai kullun ka takura kanka har yaushe har yaushe akwai mana yau mutuwa ta zo ba shi kenan ba an zo yaushen kenan ko amma sai nuna maka cewa wata hanya ce mai duhu har yaushen ka ka takura kanka har yaushen ka baka san ƙarshen lokaci ba to ya ce ya san cewa ƙarshen haƙurin nasa dai a duniya kwanaki ne ‘yan kaɗan litamatu in da'imin domin fatan jin daɗi na har abada aljanna fai kunu kalmar ridin da zai yasbiru alama ranar dawa sai zama kamar mara lafiya ne da yake haƙuri akan ɗacin magani lima yarju mina shifa saboda fatan waraka da yake da shi kaga ai mutum komai wahalar magani to mutum yana daurewa ya sha shi haka yana daurewa abin nan a yi masa magani domin fatan waraka kama yin baki liman faƙadar mala kama yadda ya kamata ga wanda ya rasa dukiya an ya sami da kana'a ya yi aiki da dangana ya sarrafa abin da ya samu daidai misali wali man waje da an ya sami da sahawar isar wanda kuma ya same ta to ya aiki da sakin hannu wani isa da fifita bukatun mutane akan tasa wasu ina ilmarufi da kuma tattalin kyautatawa ina tattalin kyauta fa inna saka'a min akhlaqil anbiya sakin hannu kyauta tallafi ne daga halayen annabawa wa huwa aslu min usulin najati kuma tushe ne daga ainihin asalan tsira to Allah ka datar da mu to ka san babban ciwo kenan da muke fama da shi shine jahilci da rashin fahimtar rayuwa a mahanga ta addini ko ba ga bane duk abin da muke fama da shi yanzu yake damun al'amuran koma ta wani gefe to rashin launanta rayuwar ne da ainihin launi da tsari da salo irin na addinin cuci shi ne kurin ya dawo ba haka ba da komai namu a warware yake musamman irin wadata arziki da Allah ya mana a yau da ilimi da kuma komai da na damammaki to amma dai kaga yadda lamura suke amma dai duk wanda ya zama na Allah to Allah zai taimake shi kar mu ce a abubuwa sun riga sun kwace sun yi moni saboda haka dole kai ma tafiyar sai dai ka kawai ranka ya daga in ba ka ba za a barka a baya a wannan kuskure ba yi abin da za ka iya yi na alhairi sauran alhairin da muke gani a ban ƙasa ai abin da raguwar mutanen kirkin suke yi ne yasa ko ba haka ba yawa inda kowa zai fata take ya bi yadda sauran suke ai da rayuwar yanzu ba za a iya ta ba muna roƙon Allah ta'ala ya samu daga mutanen kirki da za su saura a kowane lokaci Allah ya datar da mu Allah ya shirya da mu Allah ya jibanci zuriyar mu ya tsare al'umma Allah ya datar da mu na'am A'a, asalin ana nufin annabi adam shi an halicce shi daga wannan wato danyar ƙasa ɗin ai shi ne Allah ya mulmula ya halitta shi amma ai zurriyarsa kuma min nutfati ne fi ƙararin maki yawa daga nutfa ne shi adam ne shi aka halitta daga ƙasa yawa amma zurriyarsa su daga digon mani ake halitta su saboda haka in an ce an halitta ɗan adam daga ƙasa to ana nufin tushensa yawwa aka ce an halitta daga kuma to zuriyar yawwa saboda haka ƙasa as tushen yawwa nutfa kuma shine far'i wannan shine abin da za a fahimta a ina jin shi ai ka fahimce yau a to ai da aka ce hama'in yawwa yawa abinda yawa ya na fahimta abinda ya sa ya zama hama a nan wato saboda da aka jika ta yawa ainihin an bar ta ƙasar hadisi ya zo a cikin sahihul bukari cewa lokacin da Allah zai halitta annabi adam ya sa a ɗebo daga dukkanin jinsunan ƙasa akwai tabo akwai birji dukkan launin ƙasa da take a duniya sai da aka ɗebo wani ɓangaren ta shi yasa halayen zuriyarsa suka zama daban-daban saboda bambancin nau'ukan ƙasan yawa to sai aka jika ta sai aka ruba ta irin rubawa da masu gini irin na da suke yi to kowace irin ƙasa ce in an ruba ta ta daɗe a rubi abin nan to za ta zama mai danko yawa ta zama tamkar laka ɗin ta zama tamkar tabo to shi yasa ta zama min hama daga nan yawa amma asali abin da ake nufi da ɗin shine ɗanyar ƙasa yawa to amma ta zama hama ne saboda yadda aka rubata ta daɗe ta gauraya da juna aka ce har ta zama lazij wato tana kama hannaye haka to shi yasa sai ta yi kama da wato ɗanyar abin nan tabon ta wannan gefen haka malamai suka ce wallahu alam to Allah ya mana afuwa subhanakallahumma wa bihamdika